فإذا وقع العبد في ذنب أو كان به عيب لا يحب أن يراه الناس فإنه يحب من يسر عليه ذنبه ويبغض من من يكشف سره لا سيما أمام الناس ومن ثم أيها الناس فإذا أردت أن يحبك الناس من حولك وأن تفوز بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة عند الله فحرص كل الحرص على أن تستر عليهم أورتهم وعيوبهم وأن تستر عليهم ذنوبهم مع تقديم النصيحة الرقيقة ليتوب من هذا الذنب أيها الناس استمعوا جيدا فإننا نعيش الآن التي كثرت فيه الفتن فتن كنا نوزع الأخبار أيها الناس فالستر صفة للإنسان أو فالستر صفة في الإنسان يحبها الله عز وجل فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر الحديث قال إمام سندي رحمه الله شرحا لهذا الحديث معناه أنه سبحانه تارك للقبح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه سبحانه بل أيها المسلمين الكرام لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستر أخاه المسلم فإن الله عز وجل يستره في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الحديث أيها المسلمين الكرام وإن المجتمع الذي يغلب عليه الطهر لا يظهر فيه من الأخبار إلا ما كان طاهرا عفيفا ويبقى المسر بالمعصية مستورا عليه بستر الله عليه إلى أن يتوب أيها المسلمين الكرام ويسره المؤمنون لئلا يتجاسر على الجهر لئلا يتجاسر على الجهر بها أو الإصرار عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها المسلمين الكرام ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أعلن العلماء ورثة الأنبياء أيها المؤمنون يا كوتا المؤمنين إن شاء الله مسمع أتوانا ما دمك تكي هدر متوانا ساتي hudu ba ce wanda na yanke ta saboda tana tsayi bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala ina mai shaidawa babu an bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala ubangijin da ya halicci saman bakwai da kasai ba tare da ya mata fila ba godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya aika mana manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da sako irin sako na ilahiya dan ya shirye da bayi salati da sallama su tabbata da tsira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tsoron Allah imami ga annabawa wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya tabe ya halaka Allah kama na tsari na ambata a kutuba bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah wa alamu ku sani lalle yana daga cikin dalilai na ilimi dalilai da yake sanannai cewar shi sabo wato annal ma'asiyatu dufinat inda dufinan nabi sallallahu alaihi wasallam sani zabi bi mana sabo an riga an binne shi bi mana isma kariya kariya irin ta Allah tsarki irin na Allah subhanahu wataala da yake bawa to kariya ubangiji ta'ala ya dauke kariya tun lokacin da Allah ta'ala ya sa aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ba wanda Allah ba shi kariya daga rashin aikawa zunubi ba wani mutumi an ɗauke annabta da rashin aikata aibi an ɗauke shi a cikin duniya a ranar da aka binne manzon Allah a ranar babu wanda yake ban ƙasa face mai aikata sabu dama wanda baya yi shine manzon Allah annabta ta tare shi sarki na Allah ya kare shi Allah ya karbi kayansa to an rufe kamewa daga aikata sabo daga ranar da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe tsofan zance ne malamai mu sani wa annahu ma min mu'min illa wa lahu dhanbun ya'taru wato babu wani mutumi a duniya babu wani mumini a duniya face ya kasance yana da wani zunubi ko aibi wanda yake aikata shi lokuta bayan lokuta shine fainatan ba'dal faina shashin lokuta bayan shashi babu wani mutum mumini face yana zakkewa wani aikin sabo al'umma mu sani yana daga cikin manya-manyan ababen da Allah ta'ala hurumi na Allah ta'ala ya zama hurumi shinge na Allah ta'ala shine kare mutuncin mumini musulmi da kuma kare ainihin martabarsa domin shi mutunci abu ne kararre baya halasa a keta shi kama zaɓin da musulmi baya halasa a wargaza shi a rusa shi ya kuma su saurare masu mutunci lalle musulmi baya kan aiki zubi ko ya aikata wani aibi baya bukatar mutane su iya leke su iya kallon wannan aibin da ya aikata dan adam baya bukatar mutane su gano wannan sirrin nasa musamman ma a tozarta shi a gaban al'umma lalle mu sani bayin Allah idan kana so al'umma su soka idan kana so Allah ya soka idan kana so kai samu rabo da ainihin zunzurutun lada da zunzurutun kyauta na gwabin lada a wurin Allah subhanahu wataala na'am kai kokari kana ce ka zama bawa mai kokarin sita aibin al'umma na zurban sai ta kasa ubangiji ta tama ya ma zama hadisi akan wannan na faɗa ku ba ba ba ce yana bukata a sita masa al'awarsa yana so a kisotata masa aibinsa yana so a sotata masa aikin zunubansa yana da kyau ka sotata wa ɗan adam aikinsa ka gabatar masa da nasiha wacce take mai ɗan dama sannan la'allallaha hakan ya masa sanadiyar shirya a nan duniya ya masa sanadiyar samun wato rabo a nan lahira bayan Allah mu sani lallai suturta aibin ɗan adam musulmi surru da ake sani to siffa ce ta ɗan adam mutum Allah ya halicci ɗan adam mai son sirru haka ɗabi'a ɗan adam Allah ya yi ta hatta na Allah yana son sirrantawa Aliyu ɗan Abi Talib ya rawaito hadisi ingantacce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai inna Allah azza wa jalla halimun manzon Allah da yake son al'umma su shiga aljanna sai sai al'umma ku sani ga siffar Allah da ba ku sani ba ni na fi ku sanin Allah la ilaha illallah waye Allah yace inna Allah halimun Allah halimun ala wazan fa'il Allah mai yawan haƙuri ne inna Allah azza wa jalla halimun hayyun wani fa'il ne sitirun Allah alazan fa'ilun Allah mai yawan sitir ta bayi ne mai yawan sasu ne bibbul hawa sita wani jana siya yana sassanta kaibin juna bayan Allah in ka ɗauki aunin ma'abud da yi musanad ya yi fasara a wannan hadisi yake cewa abin da ake nufi da wani harisi ma'anahu annahu subhanahu tarikul lil qaba'i Allah abin da yake nufi a wannan Allah yayi watsi da dukkanin aikin muni Allah satiru lil uyub Allah fa'ilun mai yawan suturta aibi ne wal fada'ih Allah baya son a rika tozarta mutuncin juna yuhibbul haya'a Allah yana son kunya was sitr Allah yana son a rika suturta juna dan me yasa min al-abdi auran bawa li yakuna mutakhalliqan bi akhlaqihi subhana kai ka jifa dan dan adam ya dabi'intu da irin halaye na Allah subhanahu wataala Allah yana da hali irin wannan halin ku kasance masu kunya masu sadura masu boye aibi masu buya a aikata aibin in an aikata a buya la Allah Allah yayi haka ne a bayi don ku koyi da dabi'un Allah subhanahu wataala Allah yana son ɗan adam ya koyi da shi shi ya sa ya faɗi manzon Allah wannan hadisi ya ce an bata wa duniya bal ba haka labarin yake bayan Allah laƙadi a kabaran na biyu sallallahu alaihi wasallama sani manzon Allah tsira da amincin Allah sabbatar shi ke cewa lallai annalazi yastiru akahul muslim sani wannan da yake suturta aibin ɗan uwansa musulmi فإن الله عز وجل يستره في الدنيا والآخرة الله زي سترت عيب سأنا الدنيا الله إن يكيش لاهرة الله زي سترت عيب لاهرة باشي دا عيبي أقبان الله abin da ya sa ake kutubar na yanke ta saboda tana da ɗan dama bayan Allah muna cikin wata fitina a yanzu fitina da muka zama wai kowa ɗan jarida ne aikin jarida ya lalace musulmai su tukufa musamman hausa fulani sun waye wayewa ta banza wayewa ta cewar wai social media gware tun dalilin mutum dan dalilin na tozarta asirin mutane dan dalilin na kamar da shi wani tun mutuncin yan uwa musulmai kafirai suna saurara duniya tana kallo turawa suna recording ana iya ganewa cewar a tsakaninmu babu zaman lafiya ba ma son juna na rantse da Allah ana cin nasara ne akan musulunci lokacin da aka gano ba sa son juna ya ake sanin ya ba ma son juna bayyana al'aurar al'umma recently akwai abin da ya faru nan garin wanda ya affecting ina so sosai kwarai da gaske a wurin da nake aiki wani ya kawo min takarda ya kawo min bidiyo a guje ya ce aka ramaka lawa ya ce eh na'am ga wannan sako in ce menene ya ce a garinku ne ake mutane suke ba da aran mata ake aura ga hizba tana faɗa wallahi tallahi yadda ka san ni ne na aikata aikin haka naji saboda hubbul watan min al-iman kishin gari da san gari yana daga cikin nau'in imani alabashi nasiha ga hizba me zai hana lokacin da za ka aikata me zai hana lokacin da aka kama hisba hukuma ce me hana laifi me kama laifi aka mata ripotan ta tattara a ɓoye bidiyon daga barin duniya su kalla ba su ta garin ba wani ya san azare ne ta cewar azare mutanen banza ne jahilai ne auren juna suke yi wani da first time da zai ji sunan azare a media na rantsai da Allah shine lokacin da aka ce mutanen azare suna ba da matansu aro me aka yi wa gari aibi ne ba fitar da an nuna shi a duniya Allah yana san an rufe aibi baya so a tona aibi amma kowa ya zama dan iska inda sai kowa sai media a mazannin wanda zai wanda zai tsarta musulmi ya dora mutum ne ya sharing ya sharing har ma mutum ya fito yana roƙon Allah dan Allah amma sharing dan me wai blocker ne na'am wai kuma ya same wai kai wato content creator yana so ya dama ya samu kuɗi ta sanadiyar followers na rantse da Allah kafabir mar'isan an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya zama aibi ya sheka zunubi wannan Allah da ya cika abin da yake anan ya sheka da lahira da zunubin da ba wanda ya lahira shi shine kafa ya sheka da lahira da zunubin da ba wani dan adam a duniya da ya je da shi gaban Allah sama da wannan waye wannan me ya aikata wa tahsabunahu hayyinan ay wa huwa azimun inda Allah ay wa huwa inda Allah azim kuna kallon aikin gankani ne a wani Allah kato ne to ya ishe ka kaje lahira da zunubin da ba wanda ya je lahira da shi na'am shine an tuhaddisa bi kulli ma sami'ta kai rika bada labari da duk abin da ka saurara duk abin da ka ji a media wai kai shiyar wai ka nuna wai ka tallata wai ka fito ka faɗa Allah Allah ake yi masifa ta hawaye a dora a media rige rige ake yi a rana musulmi zaka ga dauki iya cin garin azare wallahi zaka ga an yi posting din abun mamaki da baka kana mamakin sa sai ka mutum dubu sun yi fasin sabon labararka na cin mutunci akan yamanku musulmai don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi sittawa wanda sittarta alawar dan uwansa Allah zai sittarta ta kutuba malamai suka ce Allah ta'ala haka yake bukata mu sittarta juna hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man satara musliman satara Allah ay satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya sittarta musulmi kaji ba kaje ka ga yana aikata zunubi ka je ga shi na aibi ka san aibinsa ka gano yadda aka yi ka same shi na aka takaddana zina ko wani nau'i na daga cikin nau'ikan alkafasha wanda ba a tunanin mutumin nan zai aikata ka ɗauke shi a hoto ko a bidiyo ka zo ka ɗora ka tallata shi a duniya na rantse da Allah Allah ya tsine ma albarka wallahi in ka je da aikin hajji miliyan sai ka shiga wuta in ka je da azumi na shekara miliyan sai ka shiga wuta saboda mai Qur'ani ya gaya mana yana kutuma na yanke ta innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu na'am fil ladhina amanu lahum azabun alaymun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle wanda suke so alfahishatu an tashi'a alfasha tawatsu tabazu a cikin al'umma alaktu lahum wato suna da azaba a nan duniya ta wulakanci da kaskanci suna da azaba ta kaskanci a lahira duniya da lahira Allah ba zai basu ba ka dauki ka ba'ira imam ali bin abi talib yana kutuma na yanke ta yake cewa babu wani mutum da zai aikata zunubi na'am ka aibanta shi wallahi ba za ka mutu ba sai ka aikata irin wannan zunuba wannan sirru shine dalilin da yasa muka zama gaba ɗaya sako ya mana yawa a duniya wa'azi baya tasiri ba a kallon tasirinsa a cikin al'umma why because tun lokacin da aka ce wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa na'am gaba ɗaya shi kenan ba za mu wayi gari ba maimakon mu zama wato nalidu na'am nalidu auladan salihin mu aifi ayya salihai a bal nalidu wato auladan fujar sai dai mu rika fitar da yara fajirai dan me za su aikata mu ba ka hun mu tsufa ko mu mutu sai mu aikata dan bodiya ka dauki ihya sunna wa kimadul bid'a yake cewa na je wasu gari a yawon ilimi garuruwa guda biyu na wuce don har indiya je ya shiga har kasar indu ya a wani neman ilimi dan hodiyo ya ce a neman ilimi na na je wani gari laisa lahum aibun a garin ba su da aibi ba wanda yake aikata sabo ya ce sai na wuce na zanna a garin tsawon lokaci sai na wuce in je wani garin sai na samu wani garin kuma lahum uyubun suna da aibobi da yawa bayan shekaru sai na dawo ta garin da an samu suna da aibi kai saurari wannan kalmar na dawo garin da suke aikata zunubi suna da aibi mutanen banza ne sai in ga gabaɗinsu sun zama salihan bayi a sai in dawo garin da samu salihai ne sai in ga duk sun zama yan iska sai na koma sabon karatu sai in je fara koya me ya faru ne sai na gano garin da suke aikata zunubi sun kasance suna suturta aibin ‘yan uwansu, duk wanda aka kama ya shiga gidan wane ya je kwartanci, na'am sai a suturta al'amarin sai a masa hukunci a boye sai a bashi sai a wuce shi kenan. Haka suka rika yi wa juna sai Allah ya suturta su sai Allah ya gyara al'amuransu. Ya ce, don je wancan garin da ba su da aibi a da, yanzu sun zama ‘yan iska, ashe su kuma, wato suna yada alfashar junansu da suka aikata. Alfashar da suka aikata suna yada ta. wannan nasiha kamar ta je kunnan ko wanda ke da hannu da Allah ta je kunnan hizba wancan kan ka dane kuskuren da aka yi akwai wani yaro dan gari wanda ya koma ya rida ya koma kiristanci anan ma aka zo aka yada hoto wani dan azare a dan azare aka ta tura min sako aka ta dan azare ya zama arne ya zama kirista ga hizba ta tabbatar aka yada ana yadawa bayan gurkokani kuma ya riba sun ya dawo dawo musulunci za ka kore shi ne to me aka yi me amfanin aibun me amfanin tonawa tun wanda ya tona asirin wani Allah sai ya tona nasa bayan Allah mu sani ayyuhan nas lalle al'ummar da take mafiya rinjayen abin da ke cikin ta tsarki ne innal musami allazi yaghlubu alaihi at-tuhur al'ummar da mafiya yawa aikin ta akwai alheri a cikin ta kaji ko al'ummar da alkhairi shi yafi yawa a cikin ta ba ba su da aibi ba to mana ke cewa la yuzharu fihi min al-akbar illa ma kana tahiran afifan ba a bayyana mata wani aiki sai aikin da yake tsarkakeke in dai mutanen garin ka samu 70% mutanen kirki ne aikin kirki 70 50 rinjayen aikin kyawu ya fi na muni kyawu to ba a fitar da labarin munin da al'umma ta aikata satarta shi ake wannan islama ne saboda ka bayan Allah lalle mu sani mu satarta aibin juna saboda me wani malamin larabci yake cewa idan kunta an ta haya sa'idan saliman anil aza wato wa irduka wa irduka wato wa irduka wato masnunun wa aibuka wato idan kunta an ta haya sa'idan saliman min al aza lisanuka la tadhkur bihi awram ra'in fa kulluka awratin wa lillahi al-sun yace idan kana so ka shawara da dunwan Allah to ka kame ta daga gaban ambata mutane kana ci musu mutunci kana faɗan aibinsu ayyukansu wani sharri wani gaskiya lisanuka la tazkur bihi auratam ri'in harcanka karka rika ambatan aibin mutane fa kulluka auratun walin nasi alsunu duk jikinka al'aura ne tsirara ake kallon ka wallahi mutane kuma suna da harci saboda haka in ka aibata wani wallahi ba za ka mutu ba sai aka aikata irin wani aikin ji alubina bi amma duniyar ta shiga wai kowa dan jarida ne tsayar masu ce kowa baya ta mai da shi iska kana tsamanin Allah ba zai mai hisabi a kanta ba yau kai shiyarin wance ta aikata kaza wanda yayi fasikanci da wance ya dauka ya tura a duniya wanda kuma hakan ana ta shiyarin ba wanda yake shiyarin saboda duniyar musulmi a in na rantsa da Allah a cikin state din Najeriya a akwai state din da manya-manyan state din da kake gadara ko wallahi tallahi crime din da ake aikatawa a garuruwan Allah sama ta iri cirkitowa na rantse da Allah dauki garin Kaduna wanda ya zanna Kaduna ya sani crime da yake wannan gun zaka sha mamaki ka je Kano kaga crime din da ake a garin Kano komai ake faɗa ne ba komai ake faɗa ba ba komai ake tonawa ba ka taba ganin wato anambara sun fito da wani tsiraicin wani a cikin junansu ka taba ganin mutane ego suna aibarta kansu ne na zanna agun shekara guda na rantse da Allah kullun kashe-kashe suke yi robarin suke yi tsafi suke yi banda na rantse da Allah barnar da ake a wani wuraren ya wuce diye da kake tunani amma ba yadda ake ji sai garin musulmi tuta shehu dan fodiyo masu la ilaha illallah ku ne za ku yada ku za ku tura ku za ku yi wa duniya wannan rashin mutunci bayan Allah wallahi mu tuba mu daina sharing a Facebook ababen da ake a ban kasa ku kare garinku hubbul watan min al-iman lalle bayin Allah mu sani akwai haƙƙi akan mu na kare jinin junan mu kar mu zama wato wato abin nan mataimaka shedan la takunu awanan lishayatin wato ala ikhwanikum kada ku kasance ku yadda ku zama mataimaka shedan akan yan uwanku musulmai dole ne sai kai posting yau ana ruwa a azare wancan ma yau ana ruwa a azare in an jima yayi a azare an kona wani ya sa mashin. an jima yayi wata tayi zina a azare la inna lillahi wa inna ilaihi meri barka meri barka na rantsa da Allah an kwace aikin jarida a hannun yan jarida ta dawo wai kowa dan jarida ne in dan adam duniya ta zama dan jarida to mun shiga uku miyo kan mutaka tsantsan mu daina yada sirrukan mutane in ba abin da zai amfani mutane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshe akwai hadisai guda biyu da tafo da su hadisi na farko wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ruwaya Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito ruwayar yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zakiyo manzon Allah yace ya rasulullah na'am inni asabtu dhanban ya manzon Allah na aikata zinubi manzon Allah wato aqima layal hadd man ya rasulullah a tsayar min haddi in an ce haddi mai aikata kenan farko abin da zai kawo ba zina ba to manzon Allah na aikata aikin zina a min haddi a kashe ni tunda ina da aure ya kawo kansa a kashe manzon Allah fa arada anhu ya rabu da shi yace manzon Allah na aikata zina a kashe ni manzon Allah ya rabu da shi ya kai sayyidina Umar na gefe ransa ya bace ce kai da Allah bawon Allah Allah ya boye maka kai a duhu kai ba wanda ya sani sai kai yanzu ka kawo kanka ka tozarta kanka sai aka tsaye da sallah da aka tsaye da sallah aka tada bilal ya kira sallah umar yake cewa abdullahi bin mansur yake cewa sai muka shiga sallah muna shiga sallah aka yi sallar la'asar muna fitowa faramman sarrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila baiti manzon Allah da ya tafi gidansa sai mutumin ya bi manzon Allah ni ma dan jarida sai ce bari in je na rawaito me manzon Allah zai ga mutumin la'alla manzon Allah sai yake boye shi baya so ba da fatawar a cikin mutane nabi shi ina zuwa sai manzon Allah ya sake tare manzon Allah ya rasulullah amma haddi a kashe ni na hudu manzon Allah yake ce masa kai shin da zaka zo masallaci baka yi alwala ba yace nayi fa ahsanta alwudu'a baka kyautata alwala ba yace nayi kyautata alwala ba mi sallah da kai ba yanzu yace nayi sallah da kai yace ai an yafe maka ai wannan ya cire maka haddin ba sai ka je kai kai ka kanka asiri ba la ilaha illallah haddi manzon Allah ya saukar da shi saboda so yake yi a rika suturta aikin aibi bayan Allah hadisi na ƙarshe na biyu mannon Allah sallahu alaihi wasallam shi ma wani mutum ne shi ma abin da ya aikata na zinan ne ya zo gun mannon Allah sallahu alaihi wasallama ya zo yin nema sai an masa haddi mannon Allah ce kai da kata da Allah kana tuta tona kanka asiri ai innal hasanati yuzhibna sayiat innal hasanata yuzhibna sayiat ko hasanati kenan zai zama lallai kyawun aiki a suna ture mummuna na muzala ce jikanga Allah baya son tozarta ɗan uwa Allah baya son a tozar mutuncin juna daga ƙarshe don Allah mu zama mutane masu ambassadors na ubangiji a ban ƙasa wakilan Allah a ban ƙasa duk wanda ya tozarta wani kaji ko sai na aliyu maganar nan gaskiya ne duk wanda ka aibanta wane yana aikata kaza na rantse da Allah ba za ka mutu ba sai ka aikata aikin nan in dai ka yi da nufin tozarta shi ne Allah Allah ba za ka mutu ba sai ka aikata irin wani aiki kuma in ka ga ƙarya ne don Allah ka ka jarraba Allah fita ka je ka tona wani asiri ka gani in ka ga ƙarya ne wani hadisin ka jarraba Allah try Allah try Allah ka jarraba Allah ka gani saboda ka mu suturta juna mu suturta garinmu mu suturta aibinmu Allah ya suturta mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu ayuha an-nas thumma tubu ilayhi qumu ila salatikum yarhamukumullah
أشهد أن لا إله